المستقيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا نبي الإيمان إن شاء الله ولكن متفاعل مع كتاب مثل الرسالة بن أبي زيد الخيرواني رحمه الله تعالى من أشكي مقدمة مقدمة أسليت للتافه ودبعين بسم الله يسلاتي من الله صلى الله عليه وسلم ونقول الحمد لله الذي ابتلأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما سميت ونبهه بآثار صنعته من مكذبه من يولد يسي فأكد شيء da alamomin halittarsa athar asal jam'i ne na afar afar shine gurbi gurbin da abu yake bari idan wani abu ya wuce ko wata dabba ta taka wani zai cewa wannan afar din ta idan aka ga jan ciki ana cewa ga wani abu ya wuce ko maciji ko wani abu ko ya bar gurbi wannan alamar dai da ya bari a rairayin da ya wuce bisa kai shi ake ce ma asar ko afar jam'in su shine asar نبهه أي نبه, نبه الإنسان ألا يفتكد متم بآثار صنعته دألم حلقت صنعة أنا نكون خلق abubuwan da Allah ya halitta ya halitta sama ya halitta ƙasa ya halitta ka kai kanka ɗan adam ka duba tsarin halittar ka ka dubi sauran dabbobi da sauran halittu da Allah maɗauki ya halitta wannan tambihi ne Allah yake maka akan girmansa cewa Allah mai girma ne Allah kuma akwai shi yana nan sannan shi wannan halittu wannan kenan sai ce wa a'zara ilaihi sai kuma ya yanke masa uzuri shine ma'ana a'zara ala alsinatil mursalin bisa harsunan manzanni ba manzo ɗaya bane Allah maɗauki ya aiko الله ملك منذنيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل معناه الله ملك يعيكو منذنيه سنة ما سو بشارة سنة ما سو gargaɗi don kada mutane ya zama suna da uzurin kiyama bayan an aiko manzanni su ce ya Allah mu ko ba mu san komai ba domin kar su kawo wannan hujjar shi yasa Allah ya turo musu manzanni Allah ya halicce mu ba ganin sa muke ba ya ce mu bauta masa ba ganin sa muke ba abin da yana gida ne akan imani mun yadda cewa yana nan kuma mun yadda ya cancanta a bauta masa zuwan manzanni shine dalili akan cewa lalle ya aiko sako daga gare shi ta hanyar manzanni su ne wasiƙa a tsakanin mu shi wasiƙa na iblagin manzanci su isan mana da manzanci cewa mahalicin nan da ya halicce mu wanda dukkan mu mun yarda da shi to ya fa aiko su ya ce kowa ya tashi ya bauta masa shi kadai kada a bautawa wani wanda ba Allah ba to an yanke uduri akan harsunan manzanni al-khiyarati min khalqihi waɗannan manzannin zababbu ne a cikin halittarsa kuma ya nuna mana manzanci da zaɓe ne ba da ijtihadi ake samu ba wannan mun taɓa zancen a wajen munasabar ko me nake nufi manzanci Allah ne ke zaɓar wanda ya ga dama ya sa shi ba ba ijtihadin mutum bane da ƙoƙarinsa da bautar Allah ke sa ya zama manzo kamar yadda wasu masu falsafa suke tsammani suna cewa idan mutum ya dage ya ta ibada ya ta ibada kawai sai ya zama annabi wannan kuskure ba haka ba ne Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓen mala'iku yana zaɓen manzanni daga mala'iku haka kuma yana zaɓen manzanni daga mutane sannan Allah yana cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sani inda zai sanya manzancinsa don haka manzanci ba haka kowa ake barinsa kowa ya samu ba walittaka ita ce kowa zai iya samu gwargwadon ibadarsa gwargwadon alaƙarsa da Allah shi zai iya zama waliyin Allah saboda ya zama salihin bawa saboda kyakkyawar niyyarsa da kyakkyawar ibadarsa da ikhlasinsa da tsoron Allah da sauran abubuwa dai da ake bukata amma mutum ya zama manzo ko ya zama annabi babu Allah ne ke zaɓa kuma ya gama ya rufe babu wani manzo da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min khalqihi da ya ambata yana nuna cewa ashe dukkan manzanni halittar Allah Allah ne halicce su ba su suka halicci kansu babu wani manzo da ya halicce kaga kenan ba za a samu wani ma mutum ba wanda ba manzo ba wanda za a ce ya halicci wani abu gaba ɗaya Allah ne halicce mu har da su manzanni din daga cikin halittar Allah to kuma su ne mafifita wannan cewa alfiyaratu din yana bada fa'idar abubuwa biyu na farko kaunuhum muqtarin kasancewar su Allah zaɓa su na biyu kuma kasancewar su ne mafi alheri a cikin al'umma an gane wannan khiyara din duk tufidu hada tufidu hada wa tufidu hada tana fa'idantar da wannan cewa zaɓar su ake tana fa'idantar da cewa kuma duk a halittar Allah ba mafifici da Allah ya zaɓa ya fifita shi irin manzanni a cikin manzannin kuma wanda ya fi kowa shine annabin ƙarshe manzan ƙarshe mai ɗauke da saƙon ƙarshe shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai shi a cikin halittar Allah sannan ya ce fahada man waffaqahu sai Allah ya shiryar da wanda ya datar da shi domin shirya dacewa shi daga Allah bi fadlihi ya datar da shi dinnan ya shiryar da shi ne da falalarsa Allah ne ya zaɓi ya sanya ka ka zama shirye ba kai ne ka zaɓi ka shirye da kanka ba i lalle an aiko umarni an aiko hani wanda ya bi umarnin nan Allah ne ya zaɓe shi ya datar da shi ya zama ya bi wannan shirye wanda kuma ya ɓata to shi ma Allah ne bai zaɓe shi ya bi shirya ba Allah ne ya ɓatar da shi amma akwai laifinsa ta ɓangaren shi ya zaɓi haka an gani ɓangaren zaɓin ɗan adam daban magana taufiƙi kuma daga Allah shi kuma daban Allah ya halici halittarsa gaba ɗaya ya ware su gida biyu lokacin da ya halitta ya sa waɗannan a gefen dama ya ce waɗannan 'yan aljanna ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana haka na gefen hagu yace waɗannan ƴan wuta ne yace wala ubali kuma ba ruwa na ya gama ya zaɓo su ƴan aljanna ya zaɓo su ƴan wuta shine sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai Allah ya riga ya zaɓi ƴan wuta ya zaɓi ƴan aljanna to me fa'idar mu riƙa aiki ana kowa ya zauna mai kunce shi kawai in ya mutu Allah ya riga ya determine inda za shi wannan tambayar ai ba rikici a cikin ta ma'ana ba wani abun mamaki bane an yi ta ko tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ne cewa an gama yanke yan aljanna an gama yanke yan wuta matsalar ita ce babu wanda ya san inda za shi ko babu wanda ya san inda za shi to shine sai suke tambaya in haka ne to kowa ya zama sanin a daina aiki kawai ka zauna ka daina sallah ba sai ka imani ba kai ta jin daɗin rayuwa ka irin yadda dabbobi suke kuma kun ga wannan ai ya rusa gaba ɗaya dalilin aiko annabawa ko banda kuma wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku duba wata amsa mai hikima sai ya ce i'malu ku yi aiki kowa ya je aikinsa fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu kowanne a cikin za a ba shi damar yi aikin da aka halicce shi domin sa ni ma'anar wannan zance in Allah ya yi kai dan aljanna ne Allah samu dukkan mu yan aljanna to sai Allah ya baka damar ka rika aiki irin na yan aljanna ma'ana a duniyar za a ganka kana aiki irin na yan aljanna wannan ita ce alama Allah ya zaɓe ka ya shirye ka a cikin yan aljanna kun ga ashe ana iya ganin alamar a nan duniya ita ce ka yadda ka bi abin da Allah ya ce ka zama a layin mutanen kirki to alamar yan aljanna ke wanda kuma Allah ya rubuta masa cewa wuta za shi Allah ya kare mu to sai shi ma Allah ya ba shi damar ya yi aiki irin na ‘yan wuta shikenan kaga nan ba rikici rikicin da ya zo a watan tambayar an kore shi amma kun yadda kuma dole ba rikici domin mene ai baka san sirrin Allah kamar da dama al-Imam Tahawi yake cewa wal qadaru sirrullah ta'ala shi ita kaddara dinnan sirrin Allah shi yasa da ma kar ka shiga cikin sirrin Allah ka ce ai kai ka san makomarka don ka kayan ke kanka hukuncin ko ka daina aiki ko kuma kaza ko kaza naka ka tsaya ka bi Allah cikin abin da yake kayi ka aikata abin da yake ka bari ka bari wannan ita ce alamar ga inda ka dosa kuma sannan dama ai mun san hadisin Abdullahi ibn Mas'ud na hudu a cikin arba'un nawawiyya ina sa ran kun haddace shi yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ko 40 yawman nutfati ai kun san wannan hadisi a ƙarshen sa me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rantsuwa yi yace wallahi la rantsa fa wallahi alladhi la ilaha illa hu inna ahadakum la yajma'u la ya'mal bi 'amali ahli al-jannati حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها نعم نعم إذا ألا لا daga cikinku zai rika aiki irin na 'yan aljanna har sai ya zama a wata riwayar fi ma ya budulin nasi ma'ana yana aiki ne irin na 'yan aljanna cikin abin da ya bayyana ga mutane la'alla dama can a zuciyarsa ba don Allah yake ba la'alla zai zo ya rinda daga baya da sauransu zai rika aiki dai irin na yan aljanna sai ya zama a tsakaninsa da aljannar ba abin da ya rage illa ya mutu fa yasbiqu alaihi alkitabu sai rubutun da aka rubuta masa na cewa shi dan wuta ne yasbiqu sai ya riga wannan aiki ma'ana sai ya zama shine mai hukunci mai aiki a kansa to amma me zai yi fa ya'malu bi amali ahli an-nari kun ga dai yana nan akan cewa aikin nan na ƙarshe shi za a kai sai ya koma sai ya aiki irin na 'yan wuta ku duba ku ina so ku riƙe wannan gunta ɓangaren cewa ba wai sai da ya kusa mutuwa sai Allah ya fasa kawai ya shigar da shi wuta ba a'a shi ɗin shi ne ya juya fa ya amalu bi amali ahalin nan sai ya aiki irin na 'yan wuta fa da kula har sai ya shige ta ashe dai kullum ka dubi aikin naka abin da ka mutu a kansa da shi za a yi maka hukunci ila lafi shi abin da za ka mutu a kansa din ne tunda Allah ne ya san makomar taka Allah ne zai juyo abin da kake aikatawar kai za ka aikata abin da ya dace da hukuncinsa a iyam wanda kai baka san shi in sha Allah ba rikici a wannan an fahimta ko ba akwai matsala akwai matsala to Allah ya sa an fahimta saboda wannan babin yana da likitarwa babin imani da kadara akwai bukatar ka nutsu sosai ka fahimce shi amma za mu zo ƙarin bayani a kansa zai faɗe shi sosai nan abin da yake faɗa shi ne Allah shi ke shiryar da wanda ya so wannan shiryar taufiƙi ce daga gare shi kuma falala ce ya maka ba wani abu ka bashi ba ba wani abu ka fi kowa ba shi ya zaɓe ka shi yadda ka yi saka musulmi ai dama Allah maɗauki ya faɗa cikin alƙur'ani afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun yanzu ma sanya musulmi kamar mujrimin ma'ana wajen sakamako waɗanda suke musulmi daidai suke da mujirmai ba daidai suke ba ko a duniya musulmi daban ashe falala ce Allah sanya ka musulmi kuma sannan daban kake da wanda ba musulmi ba Allah ya baka hankali ka yi tunani ya aiko manzo ka yarda da shi ka karɓa ina irin masu cewa ba Allah ɗin nan kun san wani muna labarin ko wasu suna nan suna cewa ma ba Allah a cikin 'ya'yan musulmi ba 'ya'yan musulmi yan arewacin Najeriya suna cewa ba Allah sun ji sun karatu a waje sun kwaso wannan tunanin sun ce addinin ma duk shirme ne ɓata lokaci wata isa ina ji na taɓa ku ita a nan wata mata ce irin wannan wadda bata yadda da ta ce ita bata yadda akwai Allah shine sai wani bawan Allah shi kuma ya yi imani da Allah sai yake ce mata yanzu don Allah ina tambayar ki yadda za a mutu tace yi ita ne ta yadda ana mutuwa to an mutuwa in an mutu nan ina za a je ta ce kawai shikenan za su end of somebody magana ta kare sai ce to mu mun yadda da musulmi da Yahudawa da Kiristoci alal akalla a littafansu sun yarda cewa akwai wata rayuwar da za ta zo bayan wannan rayuwar ta duniya. Sai ba ke da wacce ce ta dama ba ta kiristanci ba ta musulunci ba ta shi sai ya ce mata yanzu da zai yiwu idan kika mutu sai kika je kika samu da gaske akwai Allah ne. me zai miki sai gaskiya zai sha wuya zai kwanishin ina su shi ne zai ce mata to me zai hana ki imani da shi din mana yadda in kin mutu in ya zama ba shi kamar yadda kike tsammani a duniya shikenan ba komai in ko ya zama akwai shi din kin ga ba za a miki kwanishin ba sai za su guda biya shikenan wannan abin shine ta fita imani sai ta koma ta yadda akwai Allah saboda probability kar ta mutu ya zama ta je din zai kama ta sai gaskiya you punish me a lot shikenan sai ta imani kuma wannan tawfiki ne shi ma daga Allah kuma dama da mutum zai hankali ai abin da ya kamata ya kawo din kenan in yana cikin irin waɗannan mutanen da ba su yarda da akwai Allah din ba ya tsaya ya tunani to wai Allah ne da ya ce babu shi ne in ya zo kuma akwai shi in ya mutu aka je gun sai ya tsaya gaban sa ya zai ce da na sai ba ka yi yanzu kuma gashi ka tabbata akwai kaga azaba za a sha sai ce to maimakon ya yi abin nan bari ya raba kafa man ya je imani in akwai shi din shi ke to kuma tunda musulunci kun san rahmar da suke cikin sa in mutum ya shigo shi to kuma a hankali sai Allah ya ja shi zuwa ga yaqini sai ga cewa ma kai ba probability bane wannan maganar gaskiya ce don in ka yarda akwai din to kuma akwai abubuwa da dama da Allah ya magana ta hanyar manzanninsa da ya turo mana cikin alkur'ani da za mu ƙara fa'idanta wato sabanin fikira ne asali mutum ya ce babu ubangiji ɗin rashin hankali eh fikirar da aka gina ce ya kun san fikira ainihin ginin asali da Allah gina ɗan adam to gini ne na ainihin an gina shi akan cewa ya yarda da akwai Allah kowa har 'ya'yan kafirai Allah ya gina su ne akan in an haife su a matsayin musulmi su ba shi sa malamai suka tattauna ba akan ƴaƴan kafirai in sun mutu kafin su balaga ina za su aljanna ko wuta duba rahamar Allah saboda Allah baya azabtar da wanda bai aiko wa sako ba idan mutum ya mutu bai balaga ba kuma bai musulunta ba zancen malamai mafi ƙarfi shine aljanna zai ko ɗan wanda ba musulmi sai idan ya tafi akan ibada irin ta iyayensa sun ɗora shi akan wannan ibadar ya bautawa wani abu wanda ba Allah an bauta wani abu amma in dai haka asalinsa kawai ya mutu yana kankani ya mutu shikenan Allah ba zai azabtar da shi ba don me ya mutu bai balaga ba bai san komai babu wata doka a kansa kuma Allah mu ya ga mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun aiko da manzanni zaka aiko da manzanni shine yanke uzuri kamar da malam ya faɗa yanzu an yawa zai yanke wa mutane uzuri akan cewa manzo ya zo ya isar da sako babu inda mutum zai ce bai taba ji ba haka sabanin fitira ne mutum ya zo ya ce ai bai yadda ma da akwai Allah Allah ya kyauta maka wannan dai ba shine zancen da muke ba ina muna zancen menene addara mu tsaya inda yace wa adalla man adalahu kuma zai ya batar da wanda ya tabar da shi asalin khazala shine ka bar mutum ka ki taimakon sa shine kullan shine kullan ka bar abu ba ka taimaka masa ko ya ce wa adalla kuma ya batar da man khazalahu wanda ya bar shi ya ki taimakon sa wancan waffaka wannan kuma kazala an gane shi kuma me ku duba wata magana me a bayan wannan wa kazala hudu masu littafi kuna bi wa adalla man khazalahu bi menene bi adli can ya ce bi fadlihi nan kuma sai ce bi adli shiriya falalashi batarwa kuma me shi shi kada wani ya ce ya yi zalunci Allah baya zalunci in ka ga ya batar da wani to adalcin sa shi ne aka turo manzanni ya ƙi an gane yawwa shi ne aka tura manzo ya ƙi imani da manzon ya ƙi karɓar littafin ya ƙi yarda da Allah don haka menene adalci a kansa shine a ta a kyale shi ya taɓe asalin aiken farko bai yarda da shi ba a matsayinsa na baligi mai hankali manzo ya zo ya ce ƙarya ne yanzu mutane da yawa mutane nawa ne suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ko babu su to za su zama daidai wajen daraja a gurin Allah da waɗanda suka yi imani za su zama haka wanda Allah ya sa yi imani tawfiki ne da falalar Allah wanda kuma ya tabe ya tabe menene fadlani ne da kuma adalcin Allah bi adlihi wa yassara lil mu'minina lil yusra kuma Allah ya sanya ya yassarewa mu'minai da aikata aikin kirki suka samu al-yusra sassau'a su shiga aljanna to mu tsaya wannan wuri ya zama akan su zamu tashi wa yassara lil mu'minina li al-yusra Allah subhanahu wa ta'ala kara mana fahimta ya kara mana imani mu bi shi ai a hankalin yafi ko daki daki insha Allah shi ma nan da in watanni ko shekaru sai mu zo ga gamawa insha Allah ta'ala tare da ƙarin fa'ida da tarin fa'ida mai yawa Allah muke roƙo ya ƙara mana ilimi ilimin ya zama mai amfani ya ba mu ikon aiki da wannan ilimi Allah subhanahu ta'ala kuma ya ba mu tawfiki ya sa mu cikin wanda ya ba su tawfiki da falalarsa ya shiryar da su kada mu zama cikin waɗanda ya batar da su ya tabar da su bai taimaka musu ba adalcin sai tabbata a kansu ya Allah muna roƙonka falalarka muna roƙonka rahamarka muna roƙonka tausayinka Allah ka biya mana bukatunmu na alheri da duniya da kuma na lahira babbar buƙatar mu ta duniya imani da kai amincewa da kai bin hanyar ma'aikinka sallallahu alaihi wasallam mutuwa ƙarƙashin tuba da za ka tubar mana muna roƙonka ka tuban mana da kuma yafe mana kurakuranmu haƙoƙi da suke kanmu na al'umma na mutane Allah ka ba mu ikon sauke su kafin mu bar wannan duniya ya Allah ka shigar da mu aljannarka da rahamarka da falalarka Allah karka tabar da mu a duniya da lahira Allah ka albarkaci zuriyar mu ka sa su zama salihan bayi ka tsora su a tafarki madaidaiciya wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara mata albarka da zaman lafiya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk